بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammacin ranar juma'a wanda shine yammacin 30 ga watan jumadal ula shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Nuwamba 2025 daga ajmuna faslu Sheikh Al-Albani lil usul a makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Najeriya makarantar malamin mu Malam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa wannan zai zama darasi na 200 kenan da 18 a cikin jerin gwanan darasa wanda muka musu lamba ta bai daya wanda muke darasi a cikin littafai mabambanta da suka shafi ilmomi na ulumul ala za mu yi karatu a cikin littafin ulumul qur'an al-karim wallafar ustaz doktor nuruddin aitar allah ubangiji ya gafarta masa idan ba manta ba malam nuruddin yana magana akan abin da ya shafi dogaro da ayoyi wanda suke al-muhkamat wajen fassara al-Qur'ani da kuma karkatar da ma'anar wasu nasoshi wanda zahirinsu suke wasu abubuwa da suke ba za su yi ba a harshe to anan ne sai aqidarsa ta ash'ariyanci sai ta galaba a kansa Allah ya gafarta mai inda yayi kokarin ya karkata zuwa ga wato canza ma'anar wasu ayoyi musamman da suka shafi أحاديث الصفات فلما تاشي إن ديكي تشوى تأمل قوله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يتشي تأياك كلوانا آية قل إن الفضل كتي للي فللا بيد الله تنا هنن الله يؤتيه من يشاء ينا با وند يقداما وقوله دفدن الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير sarki ya tabbata albarka ta tabbata ga Allah wanda mulki ke hannunsa kuma shine mai iko akan komai wa qawluhu da fadin sa bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayensa guda biyu budaddu ne yana ciyarwa yadda ya ga dama wa qawluhu ta'ala da fadin Allah was samaa banaynaha bi aidin sama kuma mun gina ta bi aidin da hannu wa inna la musihuna lalle mu masu fadadawa ne ta'lam yace in ka kalli waɗannan ta'lam anna hadhihi al-ayati waradat fi maqami bayani qudrati ta'ala za ga cewa waɗannan ayoyi su zo ne dan bayani akan karfin Allah madaukakin sarki waradat fi al-yad mufradatan wa muthannatan wa jam'an hanin yazo mufradi yazo musanna yazo kuma jam'i kaga bi aidin hannaye biyadin biyadin hannu daya yadahu hannu biyu mimma yadullu ala istihalati zatil ma'ana al-zahir wanda haka yake nuna ba zai yi abu wannan ma'ana ta zahiri ba to ginin kuskuren shine sanyawa cikin kwakwalwarka cewa da an ce hannu to irin na mutum ne da zarar mutum ya gina wannan to shikenan sai ya ji abin ya masa nauyi ba zai iya faɗin haka ba wannan shine abin da ya haifar ya samu asha'ira Allah ya gafarta musu sannan kuma duk zaka ji zai ga maganar nan ba zai kawo magana wani magabaci ba zai kawo magana malaman da aka sani a cikin ilimin aƙida magabata su bar bahari su ibnu khuzaima su ibnu batta su ibnu abi asim su al-imamu ahmad su abin nan wato dan ɗansa su abdullahi ɗansa kenan su ibnu abi daud su muzani waɗannan da ake dogara da tafansu da ire-iren su su kirmani ba zai taɓa iya kawo maganganun sai gobe wannan magana sai dai fake kawai da wata magana ta ibn kasir domin ibn kasir a wajen fasara kul innal fadla bi yadihi bi yadillahi yace ai at-tawfiqa lil imani wal hidayata bi yadillahi sai sai makare da wannan magana kaga ibn kasir ba ba shine hujja ba sannan koda ka dauko littafin malamai da suke kusa da zamanin ibn kasir kamar ibn taymiya kamar ibn al-qayyim in ka dauko asraiqul mursala duk sai da warware dukkan waɗannan matsalolin sannan mal albani namu Allah gafarta mai ya karantar da mu hamawiya ta gama rawar wannan matsalolin gaba daya hakan ka dauki kudawa safiya hakan ka dauki tadmuriya hakan ka dauki ga sanan a rasalatin nuraniya ga sanan hakan ka ɗauki nuniyar ƙasa nuniyar ibn al-qayyim ta ta aqida zaka ji wannan karatu dalla dalla a a misalin waɗannan da ya kawo a nan su ɗin ne dai ayoyin da suke tabbatar da abin da yake korewa domin ayoyin sun faɗi haka kuma in kana so ka sarrafar da ma'anarsa akasin haka kana buƙatan dalili na ƙur'ani ko na sunna to kuma babu eh kamar kamar yadda misali akwai wasu ayoyin da suke da irin wannan ma'anar da ya faɗa wanda ba su shafi Allah ba kaman isbir alama ya kuluna wadkur abdana dawuda bil aiti da iransu innahu awwab wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar to kaga wannan tunda su mutane ne an sanya suke za a iya ta'awilin su da abin da ya ambata amma shi Allah ba ba wanda ya san yadda yake sai abin da ya bada labari kuma yadda ya bada labari haka yake so a ambace shi don haka tafarkin magabata shi ya fi salama a karanta yadda Allah ya saukar a tsallake kada a yi wani dogon bayani ballantana a bukaci zuwa ga tawili yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta bai tawili ba sabai suka karanta ba su tawili ba to wannan fassarar ta su ita ce dide domin da a ce ana da bukatar tawilin waɗannan ayoyi to da an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai ko daga tabi'ai to sai ba a ruwaito haka daga gare su ba ga su ayoyi ne masu yawa kamar da ibn Qayyim yake fara sama da aya 100 wanda suka ambaci waɗannan siffofi musamman siffar al-yadu da siffar ire-iren su ya sake cewa wardat fi al-yadu wa hasbuna fi hadha al-kalam al-imam al-hafiz as-salafi ibn kathir fi tafsiri qawlihi ta'ala yace ibn kathir ya wadace mu a wannan waje a wajen fadin kul innal fadla bi yadillahi ay al umuru kulluha tata tasrifihi wa huwa al muqti wal al mani'u yamunnu ala man yasha'u bil imani wal amali wat tasarruf at tam yace ibn kathir a wajen tafsir wannan aya yake cewa kul innal fadla bi yadillahi falala a hannun Allah take yu'ti ay al umuru kulluha tata tasrifihi yanzu ka kalli fassarar ibn kathirin daban da abin da shi yake kokarin korewa ibn kathirin yana kokarin ya bayyana maka dunkulalliyar ma'ana ayat bai kora cewa wannan yadu din ba ma'anar ta yadu ba bai kora haka ba ku kun fahimta amma yana nuna maka ma'ana ayan ta kunshi bayani akan cewa komai a hannun Allah yake shi ke juya komai shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke bada imani da ilimi da tasarrufi gaba daya wa qala fi tafsir ayati يد الله فوق أيديهم أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم وهو تعالى المبايع آه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم yanzu kaga a nan a ƙarƙashin kore waccan ma'anar kuma ya tabbatar da wata ma'anar kuma suna kore ta ila yau shine Allah madauki sarki ko hadirun ma'ahu Allah yana tare da su yasma'u aqwalahum an jima kaza zai ce ko bai da akwai san uwa kuma gani za ka zama lafiya kawai ka bashe da Allah ya faɗa waya rama kana an jima kaza zai ce kuma a to ya wannan kuma waya alamu da ma'irhum Allah ya kyauta wato duk sanda mutum ya ce zai zai kokarin duk girman ilimin mutum duk girman fasaha shi da ilimin sa ya kokarin ya ya jayayya da abin da yake established ilimi ne dole sai an gan shi a sai ya faɗi sai ya faɗi ba shi ya fara wannan ba akwai manyan malamai da yawa da suke gaba da shi wanda kokarin su shine at-tanzih kokarin tsarkake Allah ne suka fara irin wannan in ka dauko wasu ayoyin ko misali yanzu irin qul bi yadihi malakutu samawati wal ard eh awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun ire-irenta irin waqalatul yahudu yadullahi maglula gullat aydihim wal yuridu ma qalu bal yadahu sukara haka ma qadarullah haka qadarihi iz qal wal ardu wa haka qadarihi wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini to kabar ma duk waɗannan ayoyin za a iya ce musu ga yadda suke a wajen su akwai hadisi waɗanda su kwata kwata ba su da kitawili ba al muqsituna inda Allah ala manabira min nurin an yaminin rahmani wakilta yadayhi yaminu wannan hadisi ne tabbatacce annabi ya ce al-muqsiduna masu adalci ranar alkiyama suna nan akan wasu mumbarori wasu kujeru masu haske wanda suke dama da Allah sai annabi ya ce kuma duka hannun Allah dama ne don ba hannu bane me ya kawo magana hada dama hada kuma cewa duka dama ne yace haka haka haka misali hadisin ya akhudhu rabbukum ياخذ ربكم السماوات السبع والارض يوم القيامه بيده يوم القيامه Allah zai danke sammai bakwai da ƙasa ga baki ɗayan su ranar tashi alkiyama da irin hadisin lamma khalaqa khalaqa Allahu Adam hadisin halitta Adam masaha zaharahu tanabi ce bi yamini Allah ya shafa gadan Adamu da hannunsa na dama fastakhraja zurriyatahu ya fitar da dukkan zuriyarsa duk mun kanta wannan hadisi a cikin a cikin as-sunan ibn abi asim ko duk an karanta su a cikin ibn barka a cikin duk littafan nan na na na ilmu aqida haka hadisin muslim yaminur rahmani mal'a hannun daman Allah cike yake min as-sakha'i da abubuwan da Allah yake kyauta da su la yafiduha la ya fi duwa ta rewa la yankusu hallaidu walan naharu dare da rana ba sa karar da abin da ke cikin arzikin Allah haka a inna Allah yabsu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahari wa yabsu yadahu bin nahari li yatuba musii'un layli ya mutum da yake dukkan waɗannan ba ma'anar su bake ka ko aiki ya ga mutum aiki ya ga mutum ba dan gani Allah ya gafarta musu wa qala fi ayati balidahum musaddiq yufiku kayfa yasha'u ai bal huwa al-wasi'ul fadl Allah shine mai falala al-jazilul ata alladhi ma min shay'in illa indahu khaza'in wa hadha wa kaza shanu fi qawli ar-rahman 'ala al-arsh sawa yace to haka nan dai game da ar-rahman 'ala al-arsh sawa ma warada hadha at-ta'bir illa fi munasabati bayani 'azamati sultani ta'ala duk inda ar-rahman 'ala al-arsh sawa yazo ya zo ne don bayani akan girman mulkin Allah gaskiya ne ya zo don bayani akan girman mulkin Allah maka baya kore wannan siffa in ka koma kitabul arsh da kitab da da da, da al-ulu lil ayyid ghaffar na imam zahabi ya kwararo hadisai da ayoyi da maganganun malamai zamani bayan zamani har karni bakwai wajen fassara tabbatar da siffa al-arshi da istiwa'in Allah kaga wannan shine madogara ba wata magana ta wani daga baya ba inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi samawati wa fi al-ardi wa bainahuma wa ma tahta sara da gaske duk sun wajen bayanin azamar mulkin Allah saboda al-arshin babban halitta ne cikin halittun Allah wanda ya sha makance sama ga baki daya sannan ga kursiyu sannan kuma ga ainihin sun kasance akan su ne rufin aljanna su ne rufin aljanna kamar da makaranta saboda haka da gaske ne bayani ne akan azaman mulkin Allah ba tare da kore kufin Allah ba haka irin faɗin Allah Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh zuwa ƙarshen aya yace qala al-imam ibn kathir fi ayati al-a'raf thumma istawa 'ala al-'arsh inma yuslaku fi hadha al-maqami madhhabu as-salaf as-salih Allahu akbar kaga ya ce garin da ka tara ka tashi ya ɗebo kanshi abinda ba shi yake nufi ba yace waɗannan ayoyi a wajen fassara su a ɗauki tafarkin magabata na ƙwarai malikin wal auza'i wal sauri wal layth ibn sa'd wal shafi'i wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rawiya wa ghayrihim min a'immati al muslimin qadiman wa haditha waɗannan da gaske su ake bin tafarkin wajen fassara wa inna wa huwa imraruha kama ja'at a karanta su a wuce to aiki malam ba haka musu ba ko ai shi bai musu haka ba kaga bai aiki da abin da yanzu yake hujja da shi ba mu ne muke imrari haka ma ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'til Allah zika mala albani nan wata ne yana irin wannan karatu yi magana akan wasu malamai Nawawi Ibn Hajar Baihaqi yake cewa kaga malaman nan saboda ilimi ya koshi da su ash'ariyancin ma ya rikice musu so da ka suna cikin kokarin kar ashirin cin ko ba su san za su koma kan karatu to shine irin wannan wa zahirul mutabadir ila al-azhani ila ila al-azhani al-mushabbihina manfiyun anillah gaskiya ne abin da yake bujurwa a cikin zakata a karo na farko na tashbihi to a kore shi daga Allah fa inna Allah la yushbihu shay'un la yushbihu shay'un min khalqihi laysa kamithlihi kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah babu wani abu irin sa amma kuma yana da siffa ta as-sami'u al-basir wa hakaza sa'irul ayati yufassiruha as-salaf radiyallahu anhum ala hadhihi at-tariqa to haka dukkanin ayoyi haka magabata suke fassara su kada ayi takyif kada ayi tashbih kada ayi shi kuma abin da yake yanzu shine ta'til shi yanzu ta'til yake akwai mushabbiha akwai kuma wanda suke yan mukayyifa to su a asha'ira galibi sukan tuhume masu bin tafarkin salaf da cewa tashbih suke wanda ko ba haka ba kamar yadda ƴan shi'a ne suke tuhuman ahlus sunna da cewa suna bin tafarkin nawasi wanda ba haka ba kamar yadda ƴan dariƙa ne suke tuhuman ahlus sunna da cewa suna bin tafarkin kin manzon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa dai ya dauko a kashin shi sai ya wurga babba juji inji Hausawa ku eh babba juji malamin sake cewa wa qad ittafaqu ala wujubi ta'wil al-ayat al-warida fi mutashabih as-sifati fi ba'adil ahwali kuma sun yi ittifaki akan wato murɗe ma'anar wasu ayoyi da suka zo don bayani akan siffofi wanda akwai tashabiya cikin su wannan magana da yake yin ta ya koma kan asalin kuskuren sa a da haka zaka ga maimakon ya hujja da wani malami yanzu ya nakalto maganar magabata ga abin da suka ce amma da ya zo nan sai dai faɗi wani malami ba azhari shine Abdul Azim Az-Zarqani mai manahilul abin da manahilul irfan wanda shi ma ash'ari ne irinsa misalin su an yi kula lil mutashabi ta'wilun wahid yufhamu minhu fahman qariban fa yajibu al bihi ijma'an ya zama wannan mutashabin yana da wata fassara guda daya wadda take makusanciya da an faɗa ta ake tsammani sai ayi aiki da ita ka kauli ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum فائد الآية ليس لها إلا تعويل واحد وهي الكينونة مع الخلق بالإحادة بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة yace wannan aya bata da wani fassara sai guda daya shine a kasancewa Allah tare da halittunsa ya kuma kewaye su wajen iliminsa da jinsa da ganinsa da kudurarsa da iradarsa Allah madaukin sarki ba imin alkhalqi amma kuma ya kewaye su wajen iliminsa da ganinsa da jinsa da ƙudurarsa. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها أي رقيب عليهم شهيد على أعمالهم حيث أعمالكم حيث كنتم أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو الكفار الجميع في عمله على في علمه على السواء Ibn Kathir ya ce, wato Allah yana, yana fakon komai da kuke, yana shaida komai da kuke yi, kuna kan tudu ne ko kuna cikin ruwa, sannan da dare ne ko da rana, a cikin gidaje ne ko a cikin wato a cikin dazuzzuka, cikin sahara, duka komai a wurin Allah duka ɗaya da wanda yake nesa da wanda yake kusa da wanda yake cikin ɗaki da wanda yake waje duka ilimin Allah ya kewace. Na biyu annahu idza tawaqqafa ad-difa'u 'ala al-islam 'ala at-ta'wili li hadhihi al-mushtabihati وجب تعويلها بما يدفع الشبهات المشتبهين ويرد طعن الطائلين wannan magana tana da hadari kwarai da gaske wannan magana magana abu da barci cewa duk abin da za a faɗa a cikin fasara alkur'ani wanda a sanadiyar faɗan shi in an faɗa masu shubha za su samu abin da za su soki alkur'ani to wajibi ne a marke fasara shi babu da alzaba da yake cewa hadisi bai kenan yanzu irin wannan sai a ce to ai da sai magana akan abu gimata kaga mutane ya suna da shubha a kai ko to a ce ba duka ake yi ai da sai magana akan gado cewa gadon maza ya fi na mata to a ce ba haka ake yi ai da sai magana akan cewa maza suke da iko akan mata a rijalu qawmun ala nisa a ce ba haka ake yi irin wannan mummunar fassara ita ce gata a cikin littafi fala hawla wala quwwata illa billah Allah ya gafarta malamin babu shakka ya samu kanshi a cikin rudani a nan kusa domin irin wannan shine yanzu misali muka dauki masalan wata hadisin na Abu Bakar hadisin shugabancin mata tun malaman da tun malaman da tun daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai da al'adar daulolin musulunci ya wanda cewa ijma'i ne maskutun anu akan cewa mata shugabanci ba nasu ba inda a ce saboda ilimin da mata suke da shi da gogewa da jajircewa da ake gani a yanzu cewa ai wannan mace jajirtacciya ce wannan mai ilimi ce wannan za ta amfani al'umma an yi mata irin su a da da suka fi su an yi su Aisha an yi su Khadija an yi su Fatima an yi mata a cikin tabi'ai su su su abin nan mu'aza da ire-iren su in ka je ka bi tarihi an yi su da yawa masu tunani masu hangen nesa amma ba a taba samun wani halifa ko wani sarki ko wani gwamna ya ɗauki wani mukami irin wannan da ake ba mata yanzu ya ba su ba a taba samu ba mace ta farko a tarihin musulunci ta fara rike mukami irin wani ita ce shagar tuddur matar sarki da ta kashe shi kutus da ake dumata kan ta kashe shi da ta kashe shi ta ce sarki duka duka kwananta talatin a kan sarautar nan duka al'umma musu suka ce ba sai ta ba sai da aka sauke ta sai ta sauka da kanta ta ba wani al'umma musulmi gaba ɗaya a ƙasar sham suka ce ba sai ta ba ya zai musulma ce mana shugabanci so da ka yanna cewa yanzu fassarar da ake wa hadisin cewa annabi na magana ne kawai akan daular farisa kaɗai lan yaflaha qaumun wallahu amruhum ra'atan to su sahabbai da tabi'ai da na bayan su ba haka suka fahimta ba wannan fahimtar yan baya ce to mu ko mun ci addini mu irin nasu muke ba irin yan baya ba da yake nan na biyu kuma mutane sun kasa fahimtar wajihin lafazin da annabi ya yi magana a kai cewa yi lan yaflaha alfalahu kuma ya wuce abin da ake gani a duniya na cin nasarar gwamnati alfalahu alahira ake magana lafazin fala bai tsayawa akan nasarar duniya saboda wai duk waɗannan matan da yanzu suke ganin wasu suna da ragowar imani amma hadisin bai yi musu ba suna tunanin ina za su samu wanda zai shine irin wannan a samu wanda zai jirkita musu hadisin dan a kawai musu da shubhar sai a samu wani malami sai ka ji abin takeici sai ka ji ya biye musu Allah ka tsare mu daga tabewa Allah ka tsare mu daga wato juya ma'ana abin da muka sani da mutane kasu kasu kasu watsi mana dole ne in aka tambaye ka musamman a babin tambaya wajibi ne ka faɗi iya abin da ka imani shi wannan shi yasa ibnu taymiya da ibnu qayyim zuwa cikin dirrigin gimin da suka shiga duka a garin amsa tambayoyi duka saboda in aka maka tambaya yanzu an sa ka a wani hali ne na wato ana testing misdaqiyarka sincerity ɗinka wajibi ne ka faɗi abin da ka sani saboda haka ba za a canza wa hadisai ma'ana saboda wai wasu za su samu su shubha ba ko a canza ma ayi ma'ana saboda za su samu su shubha dole haka za a karantar da mutane su mutanen su ne za su haƙura su murda kansu su koma su ba hadisan wai hadisan ne za a ce da su da ayoyin su a maɗa sai sun bi ta mutane ba to kina idan wannan karnin ya wuce wasu karnuka suka zo mutanen wannan karnukan su ma suna da nasu irin background din da mental makeup din sabanin wannan sai kuma sake wata fasara kenan ko kun gani domin za a zo wannan lokacin guda nawa aka yi wanda da sai a ce ba haka ba a dawo a ce haka qur'ani kuma yana nan yadda yake gaddan tsariya an yi haka akan nonon uwa an yi haka akan haihuwa da sauransu yanzu da ba ku duwa ku ga batun haihuwa da muka faɗa yanzu ai shi Qur'ani duk inda ka bi Qur'ani ya kira haihuwa ya yabe ta ya nuna haihuwa da yawa arziki ne kyauta ce daga Allah annabawa ma sun nema annabi ya yabi haihuwa ya ya shi mata albarka ita ce kuma makasadi mafi girma a aure samar da haihuwa dan wanzuwar jisun dan adam amma yanzu ma ku duwa ku ga yadda aka zo aka kyamatar da mutane haihuwa kuma mutane sun karba in ka lura da kyau duk mutane yanzu wannan shine common sense a cikin al'umma ana ganin haihuwa ai wani wata masuliya ce wani abu ne mai nauyi da mutum yake daukar kanshi da mutum yayi daya biyu uku sai aka to a faɗa iya nan fa za a samu matsala kana wuce na sai a fara zargin ka kai baka da hankali ne da likitoci da surukarka da babarka da matarka kai har da malamu kuma wata rana akan akan mambari zaka jira yana suka haihuwa kuma ni abin da nake faɗa cewa wai wai da mutane suke cewa ai annabi ba zai alfahari da yan iska ba wannan magana ce shi annabi cewa zai alfahari da yawa concept din yawa ya faɗa sannan da ya faɗi concept din yawa kuma ya kwatanta da banu isra'ila cewa al'umma shi za ta fi al'umma banu isra'ila yawa kuma kowa ya san yan iska ne mafi yawansu sannan in ba a samu yan iska cikin al'umma na wato su a nabi cika kenan a ƙoƙarin bai wancan fassarar wani abu da zai dace da ra'ayin mutane ana so sai an ci kwaikwayo hadisin wai an hana shi walwala mu mun san dai cewa dole haifi ya dama wajibi ne ya ci da su kafa bil mai isman an an an an zai yi amman ya ƙuri sannan magana akan rashin tarbiyya talauci samar da kyakkyawan wurin kwana samar da abinci da sauransu dole ne solution akan haka ba shine rashin haihuwa shine abin da ya kawo ta gane solution akan ya za a yi resources din mu su ishe mu ba shine mu tsaya haihuwa iya kaɗan ba wanda kuma duk yake ganin cewa shi ya gamsu ko yaje ci gaba da yi na rantsa Allah zai gani ko a ƙarshen rayuwarsa ko kuma ya bar duniyar nan wallahi ta lafiya na dama ba zai yi waɗannan nasocin su zo haka mutakasifa akan wannan abin kawai mu saki mu kamar tura ba wallahi duk kawancin da aka yi shi a tume mu mutum da ya san babayen kawai bane mu turanci mun iya shi duk digirin da ake a duniya ma mun yi shi dan kuka kudin ga mutane wayo kai ku ce wai wai a saki hadisai wai saboda wai wai wai turawa ba su so a yi turawan ga sanin sun gama rashin haihuwa sun dawo suna neman ta sai mu biye musu larabawa sun ki mu shiga sawarwara a wannan saboda su ko ba sa ma iya wannan rigima da turawan da mu muke su sun gama sallama wa taurawa gara mu muna ta suna ta mun gani wala jama'a kowa ya je ya biya shi wallahi tallahi tun wuri ka je ka biya yanka ka musu tarbiya in ka samu halin yin aure daya biyu uku hudu wallahi kai addini ne wallahi ba abun gudu bane dan wai duniyar mu yau tana gudun sa to mu mu cikin salafiya bakin da zamu gudu zamu guji wannan mu cikin salafiya bakin mu muna son ƴaƴa muna ganin kuma cewa arziki ne daga Allah albarka ne kuma muna son mu yi aure aure mu tara mata duka shi ma addini duk wanda yake jin mun zama tsayawa ya bashi haka Allah kyauta eh sosai kwarai yanzu suna neman suna neman manpower na, na matasa da za su yi musu aiki da wanda za su ba da sadakan maniyi ko suna neman su a duniyar turawa to mu yanzu ba me rage mana in bada haihuwa jama'a in kai da Allah annabi din ba haihuwa ta za a yi balance din wannan mutuwar da ake babu tsari tsakanin da Allah ai dole ma a a dinga haihuwa in ba ka ba wallahi mutuwar da ake babu tsari a kasar ta kusa ta kusa karar da mu wallahi ai dole ma a haihuwa a kasar nan shine ma kawai mutum yawwa mu rike wannan neco ne aka Allah ya dan adam ya bari a hakan amma fa kowa ya tashi ya kwazan nema dan ya ci da yayin shi wallahu almusta'an kace ne malam eh eh a su suka eh da suna nan da yawa yan boko wanda suka ƙi haihuwa mutum ya haifa ɗa ɗaya ko ɗa biyu sai yanzu kuma daga baya rayuwa ta yi nisa ya biya neman haihuwa ya rasa yadda zai wani kuma 'ya'yan guda biyu sun girma ba za su mushi irin abin da ake nema na ƙurratu ainin ba na san wani mutum wanda ya haifi ya biyu haka babban farfesa ne ya yi biyu ƴaƴan duka biyu ma ba sa Najeriya biyu yanzu nema yake ina zai samu ɗa ko na sadaka ne ko na adoption ne wallahi ya kasa samu su kuma ɗan shi ɗaya yana ƙasar waje ɗayan mace tana Lagos sai ta shekara biyu mutum da yake ba sai dai shi ya tashi ya hau jirgin ya Lagos ya je gidan ya tawasa da jikoki musamman yanzu yana an yi hutu haka to Lagos kawai yake tafiya shi ai jikun jikokin shi to inda ya taimaki kanshi ya auri biyu ya auri ku da yanzu ba yana da yaya kanana ba sannan dukkan baba wannan da duniya kamar yadda faɗa yaran nan ba su su dinga maka addu'a fa in ka mutu su ne kaɗai na dole su maka addu'a dole su tana ka su ne idan sun yi aikin alkhairi zaka ga ya karu a asusun ka na lahira annabi ya ce har ma mutum ya dinga tambayar mala'iku cewa ina son bai wannan aikin ba sai a ce ayyukan 'ya'yanka ne kamar duk mutane ba sa tana wannan iya manufarsu kawai duniyar nan duniyar nan kawai kaɗai ce manufarsu sai ka ji da ake kyama haihuwa malam ya zama yadda kasan wallahi ko shagu ba a kama sai da ake kyama haihuwa shagu shagu irin waɗannan marasa marasa ɗan kagaban fatiya ko su ba a jawo shi da ake ake jawo shi a gama tuyani Allah ya sannan gashi nan duk magungunan da mata suke sha waɗanda suke haifar da suke suke hana ɗaukan ciki duk matsala ne da su kullum za mutane tambaya ba azumi ya kusa ba yanzu za ka shiga hukun tambaya mashi a ji tambayar ka me ya kaza me ya kaza jini ya ya ya burkice jini ka rasa mafita da zaka ba su kuma da kana kana bincika za a ce ai tana shan wani magani ko an sa mata wani abu a hannunta ko an sa mata wani abu a al'aurarta ko ko tana yin wani dai eh, wata dabara ce Eh, duk wanda bai san ya haihu to kada ya aure zai iya tsayawa iya nan ya zama miskini shi ke sai zama irin abul ala'il ma'ari haza junatu abi alayya wa ma zanatu ala ahad eh to mu tsallaka yau abin namu ya zama raddi raddi ko mun musu bi katun mu kawai mu tashi amma wani lokaci ba ka iya jure jurewa sai ka to sanata 14 wa 300 al-imam zahabi kenan a cikin al-ibar fi khabari man gabar shekara ta 200 da 300 afwan da 14 bayan hijira wa fiya akhadhat ar-rum la'anahumullahu malqiya an watan wastabahuha malam zahabi ya ce a wannan shekara ne turawa Allah ya tsine musu albarka suka kwace garin malqiya garin malkiya yana cikin ƙasar toki ne a yanzu an watan da ƙarfin yaƙi suka kashe wasta bahuha suka halasta jinin mutane a ciki suka yi kisa a ciki walam ya hujja ahadun min al-iraq ko mutum daya a wannan shekara bai samu halin zuwa aikin haji da ƙasar iraki ba khaufa min al-qaramita saboda tsoron qaramita din can mun ji a shekarar ta inda suka bata sun fara zalunci sun tarwatsa karabta ma'aikata aikin hajji ko to a wannan karan daga iraki babu mutum ɗaya da ta aikin hajji wannan zaha ahlu makkata anha khawfa min mutanen makka din ma sai da suka yi hijira suka bar garin makka suka koma suka fuya akan kwazazzabai cikin ɗa'ifa da sauransu makka da take amintaccen gari to sai da mutanen garin suka shiga cikin tsoro saboda waɗannan la'anannu wa fiha tuwfi abubakar أحمد بن محمد بن عمر التيمي المنكدري الحجازي نزيل خراسان wannan shekara ne wannan malami ya rasu mai suna malam abubakar ahmad ibn muhammad ibn umar at-taimi al-munkadir al-hijazi nazil khurasan wanda yake wato dan cirani a khurasan rawa an abdul jabbar ibn al-ala wa khalqi qala al-hakim lahu afradun wa ajaib yana da wasu riwayoyi wanda suke ya kaice da su wanda suke masu ban mamaki وفيها محمد بن محمد النفار ابن بدر الباهلي ابو الحسن ابو الحسن البغدادي kenan wani malami ne cikin malamai a zamanin sa wanda suke masu kokari kware da gaske gashi ne yace hafidun khayrun muta'affifun malami ne wanda yake mahaddacin hadisai zababbe cikin mutane kuma wanda yake mai kamewa muta'affif mai kamewa daga neman duniya hufi bi misr ya rasu a kasar masar fi rabi'il al-akhir أو التربيع الآخر أن إسحاق روى أن إسحاق ابن أبي إسرائيل وطبقته كما لم سكن وفيها محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القرطبي مفتي الأندلس سي أبو عبد الله القرطبي ما لم قصى أندلس شما أولا شكرا يا رسول وكان رأسا في الفقه محدثا أديبا أخباريا شاعرا مؤرخا توفي في شعبان wani malami malami ne masanin fiqh masanin hadisi masanin adabi wanda kuma ainihin wato yake masanin waka ya mutu a watan sha'ban wulida sanata 25 wa 200 a bi shekara ta 200 da ainihin wato 25 rawan asbagh ibn al-khalil wal utaybi wa tabaqatihima min ashabiya ibn yahya wa asbagh wa tafaqqaha bihi khalq وفيها نصر بن القاسم ابو الليث البغدادي الفرائدي ابو الليث الفرائدي wani malami ne masanin gado a kasar Baghdad rawa an shari ibn yunus wa aqrani wa kana thiqatan min fuqaha'i ahli ar-ra'i malami ne da yake marbin mazhabin al-imam abu hanifa sai ce sanata 15 wa 300 sai kuma shekara ta 315 wa fiha akhadhat ar-rum sumaysa wastabahuha shi ma garin Sumaisat a ƙasar Turkiya ne wajen Anadol shi ma wannan shekara turawa suka ci nasara akan garin suka kashe mutane wa darabun naqus fil jami suka shiga cikin masallacin juma'a suna kada annaqus irin gangacoce din nan bujala suna hura abin nan qahu fasara mu'nisu bil akwai mu'nis wannan komanda saboda aka shi kuma sai taho da sojoji daga bagadaza wadda khalar ruma ya shigo kasar turawa ɗin kasar rum ita ce wato kasar turkiya ta yanzu kenan watan ma masafun kabiru aka yaƙi gagarumin yaƙi huzimat fihi rum karshe musulmai suka ci nasara wa qutila minhum khalqun aka shahadatu da yawa cikin kafirin wa man karamika shi kuma wancan dan kalakatan nan fanazalatil kufata sai suka kai ma kufa hari fasara yusuf ibn abi saji yusuf ibn abi saji wali azerbaijan ke wali gwamnan azerbaijan na shi al-muqtadir sai ya taho da rundunarsa faltaqahu yazo ya gamu da su fa usira yusuf karshe suka kama shi a matsayin fursuna wan hazama askaru sojojin shi suka wargaje wa qutila idda minhum aka minhum idda aka kashe su da yawa wasalan wasaran karmadi ila ila an nazara garbai al-anbar shi kuma wannan alkarmadi ya ci gaba tafiya har yanzu yammacin anbar anbar har yanzu sunan garin kina kasar iraki faqata al-muslimun al-tisra da suka zo bakin garin anbar akwai kogi akwai ruwa hankalin mutane ya tashi suka sai da su da shi sai suka yanke gada kada ya hauro fa akhadha yatahayyalu fil ubud haka ya dinga wasu dabaru ya dinga dabaru thumma abara har ya san yadda ya hada wasu kwale-kwale ya samu ya hauro ruwan wa auka bi zalika al muslim bil muslimina yazo ya ci mutuncin al'umma yayi kisa ba dan kadan ba a cikin al'amba fa kharaja nasrun al hajib wa mu'nis fa askaru bi babil abba wadannan komandojin suka sake fitowa suka taho da sojojinsu suka taho har zuwa bakin garin ambar fa kharaja abul haija ibn hamdan akwai abdullahi ibn hamdan abul haija wanda shine baban saifud daula saifud daula wanda ya kafa daulatu bani hamdan a ainihin garin halab kenan da mausil wanda da asali su wato masu hidima ne ga waɗannan sarakuna na banu abbas su asalin su ta galibawa ne amma suna hidima ga banul abbas sai aka ba su gwamna duk dangin su suke gwamna a halab da mosul kasar suriya ta yanzu kenan to daga baya sai kawai suka yanke kansu suka yi sadisi suka zama sun ba kansu gwam daula mai zaman kansu kusan ita daular banul abbas daga baya da ta yi girma ta yi girma sai ta dinga cewa kowa sai ya rike inda ya mai kawai ce nan ya zama nashi alubawahi suka karɓe ainihin wato yankin iran ne sabo kenan suka fa daula ta safawiya daula ta ta yan shi'a haka nan su kuma suka fa daula ta albani hamdan a misra abin nan daular daular farko daular fatimiyun daga baya kuma ayyubiyun daga baya kuma mamalik duk suke ta yankewa sai da mana saura kawai jaziratul arab ita kadai ce can abin nan al-maghrib al-arabi tunis da da sauransu su ma suka wata daula daban to shi wannan abul haija ibnu hamdan shine mahaifinsu saifu daula wancan ne gidan mutanabi jarumin nan cikin jaruman sarakuna wanda ya aiki sosai a wannan yanki to shi ma sai ya fito wa ikhwatihi shi da ƴan uwansa suka fito da runduna thumma raddatil qaramitatu fi khabarin fi khabaril askar alaihim wa hadha wa hadha ahadun lana al-irfan la la li'anna irfan هذا الإرفان الكرامطة وهذا أحد أحد لان الإرفان الكرامطة يتي ثم ردت الكرامطة sannan sai karamita sai suka juya fi khabar al-askar alai da suka samu labarin ga sojoji nan masu yawa sun taho su shine cewa hada wa hada ahadu ahadu lanil irfanil karamita wani daga cikin dabarun yakin da karamita suka dinga aiki da shi suna da ƴan leƙen asiri a kifin musu wanda suke ga musu gashi nan mun taho gashi nan yadda kaga dai ana yi dinnan su don operation da za a yi sojojin Najeriya ko sojojin kaza akwai wasu kuma a cikin maciya amana marasa kirki da suke ga abokan gaba mai ke faruwa Allah ya kyauta wa kanu alfan wa saba'a mi'a sun kasance dubu ne da ɗari bakwai min farisin warajin mahaya da na kafa wal askaru arba'ina alfa farisin su ko sojojin musulmai dubu arba'in sun ma inal karmatsi katala ibn abisaj wancan da aka kama yusuf ibn abisaj sai ya kashe shi inda yana hannunsa wa jama'atan minhu ma'ahu da wasu sojojin su suke tare da shi wa sara ila hit ya tafi garin hit sunan garin kenan hayin kamar da ta hit na dukan abu hit a iraki yana nan a a kudancin bagdad kamar kilomita 190 zuwa 200 فبادر العسكر وحصنها سوجي مسلمي سكي سوري سكي سكي kewaye wannan garin faruddal karmati aka ya koma ilal barriya ya koma jiji ya sake buya fa zahaba al wazir ali ibn isa ala al muqtadir billahi shi wannan babban waziri ali ibn isa ya tafi gun wato halifan wannan lokaci mai suna al muqtadir billah wa qala yace qad tamakkanat haibatu hadha al kafir min al qulub wannan arne ba alƙamari din nan ya riga ya tsorata mutane ana jin kwarjininsa a zukata fa khatibus sayyida fi malin tunfiquhu fil jaysh yace ina roƙonka kai magana da as-sayyida ita ce mahaifiyar shi kenan shagab kun tana ta domin wannan ɗa ne ga ita wannan baiwa shagab wadda da baiwar baban shi ne al-mu'tadid ta haife shi kuma ta yi yadda ta yi ya zama halifa sai zama ita ce ke rike da wato linzamin mulkin to kaga irin mulkin mata dake daya kaje da kaje da gwamnati ta rikice babu wani abin arziki mulkin mata duk da ba ita ce sarauta ba amma ita ke juyawa min wara'i hijab to sai shi wannan waziri ya roki dan yace ka roki mahaifiyarka ta ba da kuɗi ko bashi ne ta fi gwamnatin kuɗi a lokaci ta ba da kuɗi ko bashi ne a ba a ba da wato allowances na sojoji kuma a siya musu makamai don a yi aiki wa illa fa malaka illa a ƙasin khurasan in ba ka ba ka da inda ya rage maka yanzu duk an kwace sai ƙarshen khurasan can kusa da indiya kenan da pakistan fa akhbara ummu sai je ga uwarsa fa akhrajat 500 alf dinar da ta ji mulkin zai lalace ta fito da dinari dubu ɗari biyar rabin miliyan kenan wannan ba karamin kuɗi bane ba za ka lissafin shi so dubu ɗari shida fa aka raga al-muqtadir salasami a alif dinar shi ma fito da dubu ɗari uku dinar dubu ɗari uku wani hada bin isa fi istikhdamil asakir sannan wannan wannan minista ali ibn isa ya kama aiki gadan gadan wujudat ala bagadadan khanadik daga nan ne ma aka yi ma bagadaga aka sake gyara aka yi tarmimin ganuwarta wa udimat haibatul muqtadir min al-qulub daga nan kuma sai aka waye gare shi sarkin ma kowa ya rena shi shi al-muqtadir wa shatamatuhu al-jundu su ne shi ma suka fara zage shi saboda an ga bai da wani katabus sai abin da uwashi ta ce sai abin da waɗancan suka ce sun kwace ba yi da wani katabus uwan ma sai dai zai turo kunci a lallashin ta cewa ta taimaka mishi wa fiha tufi ahmad ibn ali ibn al-husayn abubakar al-razi summa naysaburi sahibu at-tasanifi wa lahu 54 sana sai kuma al'imamu abubakar da razi a wannan shekara ya rasu wanda yake yana da tafiye da yawa ya rayu shekara hamsin da hudu wara hala ya yi tafiye-tafiye wa adraka ibrahim ibn abdulkadir al-qassar wa tabakatu wa bi khurasana wal rai wa bagdada wal kufati wal hijaz ya shiga wannan garuruwa wa fiha ila yau abul qasim abdullah ibn muhammad ibn ja'far al-qazwini al-faqih qadi dimashqa niyabatan alƙalin dimashqa wanda yake wakilci thumma qadin ramla sannan alƙalin garin ramla rawa an yunus ibn abdul a'la wa tabaqati wa kana lahu halaqa bi misra lil fatwa wal ishtigal yana da majalisi da yake bada fatawa da karantawa qala ibn yunus khallata wa wada'a ahaditha ya samu rudani ya kwalwar shi ya dinga kira hadisan ƙarya ba tare da ya sani wa fi al-akhfash abul hasani ibn ali ali ibn sulaiman al-baghdadi annahawi sai kuma al-akhfash as-saghir mun yi akhfash kabir a baya da al-awsar yanzu kuma sai as-saghir akhfash dan karamin cikin su gashi ma wahu al-akhfash as-saghir sunan shi abul hasan ana cewa kuma abul hasanai ali ibn sulaiman ibn al-fadl al-baghdadi babban malamin nahawi mutumin garin bagadaza malaman shi akwai sa'alab da mubarrik yayi sharhi littafin siboyi mai suna sharhu kitab siboyi shi ma ya rasu a wannan shekara wa fiya muhammad ابن الحسين أبو جعفر الخفعمي الكوفي الأشناني أحد الأثبات ولدك كمال رواب بغداد عن أبي قريب وضبكتي يا رواية لك أبو قريب تسوي أبو قريب أولا أيهم واتو بغداد وفيها محمد ابن الفيبي أبو الحسن الغساني محمد مهدس دمشق روا عن صفوان بن صالح والكبار توفي في رمضان يا رسول رمضان سنة الستين wa tis'ina wa mi'a kaga wannan ba wannan shekara ba kenan a tu fi ramadan an an sittin afwan wa tis'ina sana ya rasu yana da shekara 96 ya sha miya sosai وفيها محمد ابن المسيب الأرغياني الحافظ الجوال الزاهد المفتال شيخ نيسابور مالم نيسابور روى عن محمد بن رافع وبندار كما لما سأقول بندار الحديث محمد بن رافع ومحمد بن هاشم البعلبكي وطبقته وكان يقول يكنشي ما أعلم منبرا من منابر الإسلام ban san wani gari da ake karantar da musulunci ba baqiya alayya lam adkhuluhu wanda ban shiga garin ba li sama'il hadis wa qala yana cewa kuntu amshi fi misra wa fi kulli mi'ata juz'in fil juz'i alf hadith ina yawo a misra a cikin hannun riga kum suna yin hannun riga katoto haka sai zama a cikin shaku aljafai da suke saka da tafarsu yace a ciki akwai juz'i 100 juz'i 100 irin nasu wanda ake daurewa ba irin waɗannan ba kowane juzi akwai hadisi dubu a ciki qalal hakim hakim yace kana daqiqal hazzi yana da zurfin a a al khat yana da abin nan kananan rubutu shi sai yake kofa abu da yawa al khat wa sara hadha kal mashhur min sha'ani wannan labarin shahararre ne gan sha'anin sa asha sanataini wa tis'ina sana Allah ya gafarta sun tsallaka usul fiqh ala manhaj al hadith na malam al-Pakistan dan ba manta ba malam yana mana magana akan ka'idojin tarjih daga shafi na 103 inda yake cewa wa qala shanqidi fi adwa'il bayan al-jam'u wajibun idha amkana wa huwa muqaddamun ala tarjih bayna al-adillati hada hadisai ai aiki da su ko ayoyi shine yake wajibi akan ka in zaka iya ba za ta ba akan tarjihi a ce a karkatar da ɗaya zuwa ɗaya ba har sai in an kasa haɗa su intaha maganar shanke ta ƙari ƙultu ni malam pakistani sai na ce wa wujuhul jam'i adida fuskoki da ake bi a haɗa hadisai suna da yawa fa minha an yuhmal al-amru ala nadab daga ciki akwai hamlul amri inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani umarni sai a ga kuma ya aikata akasin umarnin sai a ce to umarnin ba wajibi bane ala nadab sai a ce mustahabi kamar menene kamar faɗin Allah wa ashhidu idza tabayatu in an yi ciniki aka fashe da sai kuma al-Imam Abu Dawud ya rutuce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sai faras wata godiya a gun wani ba kauye babu shiga daga baya ba kauye ya ji wani ya mai tayya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ya rashin daraja ha Annabi yana cigiyan wa zai mun shaida hadisin Huzaima ko sunan Nabi kita shaida ka ta isa shaidan mutum biyu zaga yanzu gashi karar annabi sallallahu alaihi wasallama bai nemi shaida ba to idan irin waɗannan ƴan dagaji ne su to hadisin nan kawai ya saba qur'ani a yurgi ne shi kaga wannan tafarkin jahilai amma sai malamai suka ce a yanzu cewa shaidar ba dole ba ce ana sa shaida ne in za a yi ciniki irin manyan abubuwa cinikin gida cinikin mota cinikin wasu kaya masu yawa amma dan zaka je shagunan ka sai fiye wata ko zaka sai rake duka sai ina shida ko dan zaka sai kaza ko rago ko tinkiya kaga za a ce to duk mutane sun mashi duke nan gaba daya kullun aiki ne zama aikin shida dan haka ba wannan aiki ne ba zaka da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan umarnin Allah ya wannan umarnin wa ashidu ya zama umarni ne lin nadab lin nadabi ba umarni ne na wajibi ba in na wajibi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai ki aiki da shi ba haka nan ka dauki misali hadisin annahyu an shurbi qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sharwa a tsaye to sai kuma tana aka ganshi ya sha a tsaye to sai a ce to wannan shan da ya a tsaye ya nuna cewa wancan hanin karahatu tanzihin ba karahatu tahrimin bane hani da ya hana ne a matsayin makruhi amma in mutum ya samu kanshi a cikin wani yanayi na na buƙatuwa ko yana cikin matsatsi ko kuma ya mamanta kishi ya dame shi idan ya sha a tsaye ba laifi bane amma dai sha a zaune shi yake to irin wannan suna nan da yawa a cikin karatu zaka iya buga misalai da yawa wa an wa an tuhmal al waqi'atu ala ta'addud da kuma daga cikin hanyar da ake jam'i shine abin da ya faru sai a ce to ba sau ɗaya bane wannan ya zo da hukunci daban wannan ya zo da hukunci daban to ya za a yi sai a ce wato abin zai faru ne a wuri fiye da ɗaya ko kuma ya faru a wuri fiye da ɗaya kamar ka ɗauki ayoyin da suke magana akan tambaya a lahira Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'uluna malakum la tanasaruna Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna Allah ya ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalina kaga duk wannan ta'akidan cewa lalle a alkiyama akwai tambayoyi ba sauki sai kuma karanta wasu ayoyi suna cewa la yus'aluna la yus'alu an dhanbihim insun ko wala ja ta cikin ta cikin ta cikin wani kenan wannan na'am haka la yus'alu an dhanbihi an dhanbihim wala yus'alu an dhunubihim al mujrimun mujrimin mujrimun bi rafi da ire-iren waɗannan wani wuri an ce za a yi tambaya wani wuri kuma an ce ba za a tambaya ba da aka sai a ce to tana nufin mawaƙi ne daban-daban akwai wurin da za a yi tambaya akwai inda ba za a ba da dama a yi ba akwai irin mutanen da za a musu tambaya akwai wanda ba za a yi musu tambaya ba da aka sai ayoyin su haɗu da junansu haka in ka ɗauki misali da ya ce na wa'an wa'an yuhumalan lafzu ala ghairi ma'anahul asli ko kuma a ce wannan lafazin da ya zo ma'anar shi a nan ba ma'anar shi da aka sani a mu'ujabi ba kamar mene ka hamlil wawi ala ma'ana thumma kamar wawun da ke nuna mujarradul ataf sai a bashi ma'anar thumma wata ke nuna al'ataf wa tarahi dan abin ya tafi daidai kamar yadda Allah ya ce misali cikin zumar khalaqakum min nafsin wahidatin sai ce thumma ja'ala min hazawja Allah ya halicce ku daga mutum daya annabi Adam sannan daga baya bayan an gama halitta annabi Adam sannan aka halitta mishi matarsa kaga wannan shi ya dace da tarihin ko don ka koma wani waje cikin Arab da Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha kaga nan sai ya ce wa ja'ala yau kun thumma ja'ala sai ya ce wannan wawun din na cikin ayan nan ta cikin Arab to yuhmalu ala ma'ana thumma kar a ce a to qur'ani ya contradiction domin ma'anar wawun daban da ma'anar summa hakan ka ɗauka misali zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna sai Allah ya ce summa ataina Musa alkitaba tamama cikin an'am ko kaga summa din da aka ce ba ta da ma'ana anan sai wawu hakan ka dauki irinta wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ai istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi to haka ake baiwa kalmomi wata ma'ana ta saba asalin ma'anarsu don fasara ta fito fili kuma ƙwar'ani na nan zankame da wannan kamar ka ɗauki wa in khiftum Allah ta kusutu fil yatama fanki ma tsaba lakum in ka fasara khiftum da ma'anar shi literally ba zai baka ma'ana ayar ba in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci kamar da muke faɗa gani amma ma'anar ta khiftum anan in alimtum in alimtum in kun san ba za ku iya ba haka wajen wasiya din nan in ta raka khairan lil wasiyati wal ba wannan ba da yake cewa wai man khafa min musil janafan wa man alima ne wa man alima min musil janafan aw isma kaga shine hamlul kalima ala ghairi ma'anahu al-asl to qur'ani nan da da wannan da yawa shi sa qur'ani jama'a ya wuce da mutane suke tunani ko kuma cewa wai gargawa dinnan waɗannan irin waɗannan in kalakata wai har za su yi mutane wani barazana cewa su san Qur'ani ba abin da suka sani a Qur'ani wallahi iyakacin iya wasu da Qur'ani bai fa kawai satu satu shine kawai abin da suka yi wato ai ta karanta shi da gargada din nan a tafi a dawo amma sanin sirrorin da ka'ida al-Qur'ani malam sai sai ibn Jarir sai sai ibn Kathir sai sai ibn Taymiya waɗannan suka san Qur'ani sune za su hallale maka shi su Qur'ani waɗannan kuma ba ruwan su shi sa daina ma tunanin wai hasan san Qur'ani saboda jahilci ne ya riga ya dar ya ya darka ki mutane hake zamanin wai mutumin da kawai gargantaka ya iya wai san Qur'ani mutumin da bai iya irabi ba bai iya takhrijin ayoyi wanda suke da ma'anar su ba ba zai iya fitar da istinbatat na ma'anoni ba ba zai bai san asbabun nuzuli ba bai san makki wal madini ba duk waɗannan bai san su fita ya san Qur'ani ya hada shi da Al-Qur'ani ma haka nam wanne kenan ok kware kuwa wancan littafin na professor muhammad sani umar eh bayan littafin shi na tafsirin hausa ya kuma ƙara yin wani yanzu kuma na sauti wanda sautiya ne na duka surorin ana karantawa shi kuma yana karanta fassara yana da amfani kwarai da gaske zai taimaki mutum akalla wajen sanin tarjumomin ayoyin alkurani tunda galibin mu malalata saurari ya fi mana sauki akan karantawa shi karantawa yana bukata aiki da yawa sai ka samu wuri ka zauna dirshan sai ka yi aiki da kwakwalwa sai ka yi da ido sai ka yi da zuciya wannan ba kowa ke yawa amma saurare ko kana cikin bacci ma za ka saurara rabi da rabi ko kana tuka a mota ko kana tafiya ko ana fira da ɗan yatis ɗinka to gaskiya yana da kyau yana nan online mutane su duba su dinga bi insha Allah akwai wani da dadewa da aka taba yi irin wannan na wani malamin mu Turaki Aliyu Musau amma ga shi lokacin babu irin wannan hidimar babu irin waɗannan kayan aikin da aka bai samu hidimar da dace malam Turaki Aliyu yayi aiki a nan da jihar Kaduna ni ya karanta da ni malamin ne ba sai yanzu ko yana rayu ko ya rasu gaskiya amma dai ya dade da da muwana da shi to ya taba yin irin wannan sautiyar amma lokacin a da haka ake sai da shi kasusuwa ne da yawa jaka guda wajen wajen wajen kasar 60 ne kasar irin nazari din haka bai da armashi a wajen mallaka da amfani da shi eh to amma yanzu kaga an samu wanda yake gashi nan irin wannan digital wanda zai zai amfani kwarai da shi Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi haka wa an yu'awwala ahadu dalilaini ko kuma a yi tawilin ɗaya daga cikin dalilan guda biyu ila gari zalika min aujihil jam sai ke cewa ma'rifatu dilalatil alfazi ash-shar'iyya daga cikin ka'idojin usulul fiqh akwai sanin dilalatul alfazi shar'iyya akwai lafuzza waɗanda shari'a ta zo ta ɗauke su a matsayin terminology take amfani da su sallah azumi haila khul'i jihadi ire-iren waɗannan kalmomin da suka zama terminologies na na shari'a musulunci wajibi ne a matsayinka na mai magana a cikin addini da bincike ko karantarwa ka san me suke nufi a shar'anci alqaida alula alwajibu hamlul alfaz alwarida fil kitabi was sunnati ala alhaqiqati shar'iyya inda suka bayar wannan lafazin za a ba su ma'ana ne da shari'a ta sani بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تختلف دلالتها عن دلالتها في اللغة العربية وسكل ممي أتكين قرآن السنة لسكل أنا أمفاني بسو suna ba da ma'ana saɓanin ma'anar larabci ga magari walwajibu hamluha alal haƙiƙati shar'iyya wajibi ne in za a yi ɗauke su a ɗauke su akan ma'anar da shari'a ta zo da shi falwudu'u fi shar'i yutlaqu ala sifatil ma'rufa alwula da an ce alwudu wannan abin da aka sani na niyya da wanke hannu da wanke fuska da wanke kurkura baki da sauransu tare da cewa alwudu na iya ɗaukan mujarradin tsabtace jiki kawai kamar kwaskwari ma haka alwaridu fil kitabi was sunna ala hakikati shari'a lal lughawiyya yaqul shaykh al islam ibn fi madbul fatawa cikin mujalladi na bakwai yace mimma yanbaghi an yi ulama anna al alfaz al mawjudata fil qur'ani wal hadith idha urifa tafsiruha wa ma urida biha min jihati nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj lam yuhtaj fi dhalika ila al istidlal bi aqwali ahli al lughati wala ghairihi idan aka san kalma kaza cikin alkur'ani ko hadisi an san tafsirinta da ma'anarta a shar'ance to ba a buƙatar sai an kuma wani kamus da neman ma'anarta as-salatu az-zakatu at-taubatu al-khulqu at-talaqu da ire-iren su waɗannan an san ma'anarsu a cikin musulunci to ba sai ka koma neman ma'anarsu a mu'jam ba kuma kana iya ga ma'anarsu ta saba wa ma'anan nan da aka yi sani a shari'a kuma ka yana iya rikita tunaninka wajen fassara su wa qala aidan ibn timiya yace walihada yanbaghi an yi kusa da idza zikira lafzu lafzun min alqur'ani aw alhadith an yuzkara nadha'ir dhalika lafzi madha ana biha Allah wa rasuluhu daka ake so idan ka ambaci lafazi ka ambaci mutaradifat din shi ire-iren sa dan a san me Allah yake nufi ويعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم التي يخاطب بها عباده daga nan za ka kasa mu kwarewa wajen sanin harshen larabci irin na alkur'ani da irin na hadisi kuma ka gane yadda Allah da manzo suke magana da ainihin bayin Allah wato a cikin alkur'ani a shiga a fita a nemo kalmomi da ke fassara junansu haka nan a cikin hadisi a shiga a nemo kalmomi da suke fassara junansu wannan zai baka cikakken malaka wajen fahimtar lafazan alkur'ani da hadisi duk sanda aka ambace su da gane menene umarnin da ake da hani wala yajuzu an yuhmala kalamu sallallahu alaihi wasallama ala adatin hadathat ba'dahu fil khitab kar a sake a ainihin wato dauki zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bashi ma'anar wasu al'adu da suka faru bayan bayan zamaninsa ga wani misali jama'a inda hadisi ya gwani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce hubbiba ilayya nisa'u yace ni ina son mata yanzu wannan abun balarabe ba kalma ce mummuna ba amma yanzu a wannan zamanin namu ta mutum yana son mata zaki ne to wani yanzu ana fara ta ce an ce annabi ma mare mata ne wa iyazu billah ba shi ne irin wannan mummunan fasara da Abdul Abdul Wahid yake da suna dan kana ne ya dinga yi ba ya dinga dauko kalmomi na hadisi wanda suke da ma'anarsu ta zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai yana so ya fassara su da irin khitab na wannan zamanin yanzu as-siyaha as-siyaha wannan zamanin shine tourism in ka fassara hadisin inna lillahi mala'ikatan sayyahuna Allah na da mala'iku wasu masu masu masu kyakkyawayawa suna neman ina ne ake ambatan Allah ku sai kace kai mala'iku ne 'yan yawon shakatawa haka ba shi tafsira saka kamar yadda malai faɗa mana Allah ya gafarta mai lokacin yake katun suratul salam cewa fa ba zai yi a fassara hadisai da ayoyi da mujarrad da larabci ba ba zai yi ba dole sai an koma larabci irin na da wannan kuma yasa dole mu koyi larabci irin na da mu karanta shi Qur'ani kawai ya ishe ka taskar koyi larabci irin na da ka ba shi gaskiya wajen koyon shi sannan waƙoƙin larabawa na jahiliya da sadarul islam particularly da waɗannan zamanin sannan rubuce-rubuce irin na da irin su muqamatul hariri irin su al-bukhala irin su kalila wa dinna irin su qaukul hamama da irin su al-kamil mubarrik wannan littafin dole sai mun karanta su mu ji mu ji gardin larabci irin na da sannan kuma ya zama da cewa wato muna da aliya abin da ke nufi wato ƙwarewa wajen bincike a cikin ƙawamis khasa su ne special abin nan dictionaries wanda suke abin nan garibul Qur'an, garibul hadith da ire-irensu ba kawamis amma waɗanda suke karkato komai ba duk da ke su ma amma ɗin akwai wanda suke da amfani a irin wannan musamman irin na da irin su fairuza babi irin su ibnu mandurin riki da makamantan su irin tazibul luga na al'azhari za ka samu abu da yawa a cikinsu duk da ba kawa sanu saboda haka wajibi ne mu san cewa an fassara waɗannan hadisai da ire-iren su kada a fassara su da yare irin na yau sai dai alalumo yare irin na baya to abin takeici shine kowa yanzu yayi alkafara ya shiga cikin rigan malam kuma kawai da, abin da ya fahimta a surface da aka bai fassara daga yanzu irin bulugul maram da kowa ya rena shi kowa ya hadda zawarawa duk ta rasa miji ko shi ke ne ta bude islamiyya a lungu sai ka kwanta da bulugul maram saboda renin saboda ganin ganin arha kasar ya dushi yana da sauki sai da wasu lunguna haka masu wahala ko amma bulugun baram akwai maganganu tsawo a cikin shi masu hadari da kuma yadda ake hada fiqh yadda ake tarjihin fiqh ga matsayin ga mutum wanda bai kai ya kawo ba kuma abu ma hadda waɗanda ma ba ba ahalinsa ba sai sai su kama su kama shi su dadima saboda ka ba ita ce irin waɗannan irin waɗannan taɓa da ake ji وقال ابن القيم في علم الوقع فحددوا ما أنزل الله فحدود ما أنزل الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي ألق عليه الحل والحرمة yace tsayawa a wurin da Allah ya kafa doka shine tsayawa akan wato alakanta hukuncin da kalmomin da Allah madaukakin sarki ya alakanta hukuncin da su kada a tsallaka su kada kuma a yi wato a yi son zuciya za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh